من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد أحييكم بتحية الإسلامية الطيبة المباركة تحية من عند الله عز وجل وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدهدوا آه daren 27 yinin 26 ga watan uku rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1448 Allah ta'ala muke riko ya samu dace a duniya da lahira don tsarkin sunayensa jiya wa mata sha'una illa ya sha Allah ba a samu an yi karatu ba sosai a yi mana afuwa da bawa ya so ba shine abin da Allah ya tsara ba na ci gaba da karatun littafin kitabun tauhid na babban malami muhammad bin abdullawar allah ya ji kansa ina ganin satin da ya gabata mun gama da fi masail ko za mu shiga babun ko muna ciki ne babu tafsir tauhidi wa shahadatu allah ilaha illallah babun da ke magana kan fassaran ta allah da kuma kalman shahada ta la ilaha illallah qaulullahi ta'ala wadan allah madaukakin sarki da yace أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه cikin suratul isra'i Allah ya ce waɗanda suke kira wanda ba Allah ba koma waye wanda ake kira wanda ba Allah ba Allah ya ce yabtaguna su ma suna nema ila rabbihimul wasila tsanin da zai kai su wurin ubangiji Allah kenan ayyuhum aqrab wai wanne ne yafi kusanci da Allah shi waliyin da aka kama koko dai shi mabiyin da yake bin shi wa qawluhu ta'ala da fadin Allah da yace wa idh qala ibrahimu li abihi tunda lokacin da annabi ibrahim ya ce wa mahaifinsa wa qaumi da mutanansa innani bara'un mimma ta'budun na barranta daga duk abin da kuke bauta mawa wanda ba Allah ba illa allazi fatarani sai dai wanda ya halicce ni fa innahu sayadin wannan na cikin suratul zukhruf kenan wa qawluhu ta'ala wannan na amin wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki da yace takhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibn maryam ya dan samu matsala ya sa na amin na'am illa alladhi fatarani wannan suratul zukhruf ne zukhruf ne ko a shafi na uku yawwa nan nawa ya sa na amini tun da rubutun sun dan sa akwai kusakurai da sauransu yawwa zukruf din ne ko shine daidai saboda wancan na cikin surata al-anami wa zakala ibrahim la bi azara tattakhidhu asnaman na kissan tafara to kuma babu wannan a ciki amma wannan na cikin surata zukruf iz qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin ja'ala kalimatan baqiyatan fi akibihi la'allahum raji'un dinna وإذ قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله سرقي malamansu da masu bautan cikinsu kiristoci arbaban alloli iyayen gida min dunillahi koma bayan Allah madaukakin sarki wa qauluhu ta'ala da fadin Allah da yace minan nasi ai daga cikin mutane ma mai yattakhidhu min dunillah akwai wanda yake rikan wani Allah andadan kishiyoyi na Allah madaukakin sarki yuhibbunahum suna son su ka hubbillah yadda suke son Allah madaukakin sarki wa fi sahih daga cikin bukhari anib nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala annabi cewa man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla cikin bukhari daga annabi muhammad sallallahu alaihi sallam qala annabi cewa man qala la ilaha illa Allah wanda ya furta kalmar la ilaha illallah babu wanda ya cancanta abota mu sai Allah wa kafara ya kafirce bima ubadu min dunillah ma duk abin da ake bauta mu wanda ba Allah ba haruma maluhu dukiyarsa ya haramta a zubar masa wa damuhu da jininsa wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla hisabinsa yana wurin Allah madaukakin sarki wa saraha hadhihi tarjama ma ba'daha min al-abwab karin bayani na wannan ayoyi da muka kawo karin bayanin yana wato ainihin babun da zai zo baya fi akbaru masailun wa ahammiha akwai manya-manya matsaloli da kuma waɗanda suka fi muhimmanci wayya tafsirin tauhid shine bayani akan tauhidi wa tafsirin shahada da kuma ƙarin bayani akan shahadatu Allah ilaha illallah to mu koma farko babun malam yace wannan babun tafsiru abinda zai mana bayani ƙarin bayani akan tauhidi kadaita Allah madaukakin sarki bayan an kadaita shi kuma an yadda babu wanda ya canta abauta mawa sai Allah sai fara da babi sai fara da fadin Allah madaukakin sarki yasa duk waɗanda suke ce ma Muhammad bin Abdul Wahhab suna so su soke shi da aqida ya kawo sabuwa gaskiya ba su yi adalci ba da daman babuka na littattafai zaka ga mutum ya kawo bayani shi amma wannan tunda yace babu tafsir tauhidi wa shahadatu Allah la ilaha illa sai ce me qaulullahi ta'ala akwai maganar shi a ciki babu amma kuma haka wasu ya ce wai ya kawo nashi Allah ya ji kanshi ulaikan lazina yad'una waɗanda suke kira wanda ba Allah ba yabtaguna ila rabbihim alwasila suna neman tsani gani neman shiga suke a wurin Allah mamakin da Allah yake shi ne to kai da ka kama wanda ka kama ko ma waye nace ko ma waye ko malaika ne ko ma waye ko annabi ne ko ma waye ko manzo ne ko ma waye ko menene ne wanda dukkan rike bai yana neman shiga ne a wurin Allah madaukakin sarki yadda zaka gane haka shine duk in ka tura Allah waye ne a duk wanda yake ba Allah ba menene bawa ne madalla to in ka ce bawa ne kenan yana neman shiga a wurin mai gidan shi haka ne ko to tunda haka ne yanzu da kai da shi abinda wasu ke kuskure gina wajen cewa kamar duniya idan kana da wani matsayi babba ba a zuwa wurinka sai an yi ta bin wasu wato matakai go a shi Allah ba haka yake ba huwa aqrabu ilayhi min hablil warid ya fi ni kusanci da wannan jijiyar nawa na wuya yanzu wannan yana bukatar wani fiye an gane maganan kuwa mu kara mana shi Allah madaukakin sarki ya alamu ma kha'inatal ayuni wa ma tukfis suduri satan kallo da bawa yake yi Allah ya san da satan kallo wani lokacin ka kan kalli mutum bai san ka kalle shi ba wa ma tukufi suduri da abin da zuciya ya ɓoye yanzu sake saken da nake a zuciya duk duniya ba wanda ya sani sai Allah duk duniya na ce ba wata na'ura an gane maganan so shi Allah ya sani ka san ko wannan karshen kusanci kenan ko tare da idan ahlus sunna wal jama'a shine ba a yadda cewa zatin Allah da shine yake tare da bawa ba an ce zati yana nufin gangan jiki an ɗan ko in ka ji an ce zati zati zati da malamai za ka suke cewa suna nufin gangan jikin Allah an gane hisa za ka zance wai da zatinsa fa suke nufi mana suna nufin da gangan jikinsa an gane so ba da wannan ba yana da iliminsa ne yake tare da bayinsa to wannan da yake da wannan ilimin na sanin abin da yake cikin zuciyan bawa yana bukatan wai sai an kama kafa kafin a je wurin shi kun gane maganan shine Allah yake mamaki a cikin suratul isra'i yake cewa ulaiikal ladzina yad'una duk waɗanda suke kira abin da yasa aka kore shi duk wanda zaka ce ya shigar da kai wurin Allah madaukakin sarki wallahi shi ma neman shiga yake a wurin Allah kasan dai babu irin shi kuma ba za a yi ba sayyidul wali wujudu sallallahu alaihi wa alihi wa amma Allah ya ce mishi wa minal layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yaba saka rabbuka maqaman mahmuda a cikin suratul isra'il dai da wannan ayan take Allah ya ce ma annabi da daddare kuma ka dage kai da gaske ka dage da bautan Allah kai ta nafila idan kai wannan zamu tashi ka a babban matsayi Aisha ta fassara mana wannan a cikin hadisin da ke cikin Bukhari da Muslim. Akwai riwayar Mughiratu bin Shu'ba amma na Aisha tunda matan shi a cikin gida. Ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yaqumu min al-layli hatta tatafakkatar hatta tatafakkara kadamahu. Annabi yakan yi sallar da Hassan da dan tsaban sa ta kumbura ta kan tsatsage ma irin da yadda kaga idan kaza ta kumbura tana dan yi irin dan. Ta ce saboda tsaban tsayuwan dare. kuma Allah ne ya bashi umarni kaga a cikin suratul Isra'i Allah ya ce da daddare ka dage shi ta kuma ya rage cewa ya fa dage me yasa tace ya rasul lima fa tasna'u hadha ya rasulullah me yasa kake wannan wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara kai fa zunubinka wanda kai bai ba an yafe ma wanda za ka yi nan gaba ba zai yi ba an yafe maka kun gane magana inda wanda ya kamata ya bacci wannan yana ciki ko baya ciki sai annabi salama ya ce ya fala kuna abdan shakura ba zan so in zama bawa mai godiya ba ni tunda ya mun wannan ba za mu shi wannan ne ba yanzu yana neman shiga wurin waye shugaban waye shugaban halitta yana neman shiga wurin waye kun gane maganan kuwa in shi ya yi wannan wani sai ya ce maka ka zo kama shi ka ba komai yanzu da Allah da wani 419 ɗin da wuce wannan shi wanda yake cewa wani ɗan aljanna ne kuma ya fi kowa ibada da kamun kafa yana kaiwa da zai ce ma fatima kwantaki bacci ina ganin yana yi da ita aiko yan shi na cikin shi aiko amma yake ce mata ta dage da bauta har mata ne mu bayi baiwa da za ta taya ta aikin gida ya ce ba za a baki ba ki je kin zo kwanciyar ba ciki subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 shine 100 har hannunta yana kanta kuma ibada wani lokaci annabi ya kai ya kan shiga side din su bangaren side kenan ko ya kan je ya tashe su sallan dare kaga kenan da da wanda zai kwanta ya bacci na'am da su fatiman ne da suke cikin abin na aiko a annabi cewa yayi man batta bihi amaluhu lam da bihi nasabuhu duk wanda aikin alherin shi yayi baya da shi bai da gaske ba to dangantakan shi na dan wani wallahi ba zai kai shi ba kusan ko dai a jikin dan adam da cikin wanda yake ji da su akwai yayin shi ba haka bane mutum zai fadi zai mutu ba daga cikin abin da yake damun shi shine makoman yayin shi wani yana fa da kanni yana da yayi yana da waye amma makoma mene ƴaƴan shi amma annabi ya ce man batta bihi amalu wanda aikin alheri shi ya bayar da shi bai kama abin da ya kamata ba to lamis bihi na sabu dangantakan shi na dan wani dan wani addini fa muke magana to ba zai matso da shi kusa da Allah madaukakin sarki ba to yasa irin wannan duk da zaka ga an kama ana cewa zo ka yi ni ba komai mun je ga wallahi damfara ne kuma 419 na kuɗi 419 na rayuwa cuta dai kowace kala ce da ka sani ana hisabinta amma banda da shirka da kafirci Allah in ya haka ya maka haka ya mutum haka ya tafi kenan wallahi ba dawowa kuma ko an je can ba a hisabi iyaka dai ka shake shi ko kun ji Allah zai ce sake shi ba a hisabin wannan to in banda ma wai damsul basiratu ba ya za a yi wani saboda wai mu kaddara mu ce kani ya girmiya yayin shi ya samu shiga wurin waye Allah kun gane maganar koma waye ai ban kira suna ba ko koma waye ya samu shiga wurin Allah tambayar shine me yayi ya samu shigan na'am ibada ne alaji gashi nan wannan hadisin sananne din nan qala Allahu azza wa jalla din nan man adali waliya faqad azantu bil harbi وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي وعليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أهبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله ويده التي يبدش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه a wani riwayan wala in sa'alani in sa'azani in sa'azabi duk wanda ka karanta yayi Allah madaukakin sarki yake cewa duk wanda ya gaba da masoyi na to da ni yake yi shine man adali waliyan faqad adantu waqiqa na shelanta masa bil harbi yaki da ni zai shi a nan duniya yana fada da wali shi kuma mai duka mai waliyin ya ce to yanzu kai fa ka daura damara yakin da zaka yi da wanda wala ya alamu junu da rabbika shi ba wanda ya san adadin rundunar ubangijinka sai dai shi din tunda da kuda zai kashe ba sauro kai ruwa ma ruwan da mutum yake sha an yi ce shake shi zai shake shi shikenan ya kashe shi sai Allah yake cewa to bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanci wuri da abin da na fi so kamar in gashi yana aikata farillai salloli zakka azumi aikin hajji ga wanda Allah ya bashi iko irin waɗannan abubuwan sai ce amma kuma da bawa na zai dan rinka karawa da nafila an gane magana shine wala ya zalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil banda na farkon kenan bawa na ba zai gushe ba yana neman shiga ba ana ulaikan lazina yad'una ba yabtaguna ila rabbihimul wasila ba waɗanda suke kira da suke ganin suna da shiga a wurin Allah su ma suna neman shiga ne an gane to shi da Allah ya ce bawa na ba zai gushe ba hadisul qudsi ne hadisul rabbani duk wanda ka kira shi yayi rabbu ma'anan ubangiji a qudsi kuma Allah shine wanda yake karshen tsarki kenan sai ya ce bawa na ba zai gushe ba yana kusanta yana neman shiga a wurina da aikata nafula bayan sallan azhar din da la'asar magariba isha asuba wanda yake ya halatta dai ai nafula kana dan karawa dan sallan dare na dan walha dan waye ka ka kara da nafula banda na wajibi azumin ramadana eh an gama wannan ko irin su ashura tasuwa irin su tushawal irin su alamis da litini ire iren waɗannan ka shi ma ƙari ne irin ka yi zakka kuma kana dan yawan yin sadaka ai kaga shi ma nafula ne to irin waɗannan ibadu idan mutum yana yi shine hatta uhibbahu Allah yake hasira ji ina son shi kaji yadda ake a samu shiga ba wai wani rawani yake yi ko wani yafa mayafi irin nawa ba a za ka dage ne kawai da bauta isa ga annabi yana ruba a shasa a fara matbulun bilbayi lau ka sama ala lahi labara akwai wanda za gan shi ma yana yawo kai a garin ka ko taro ake ya zo gurin kora shi za kai wa kira ka kuma da tsakiyar rani zai ce wallahi yau sai an yi ruwa kuma yau sai an yi ruwa Allah ba zai bar shi azumi ko wani kafara ba saboda ya samu shiga a wurin mutane kuma banza ne tare kenan ba kama ne ake gani na jin daɗi ba shi Allah yana tare da wanda yake tare da shi ne kawai ya ce ta uhibba sai na ji ina san shi kaga zai zama waliyin kenan a tun da farkon hadisin ya ce mana adali waliyan kenan idan yi wannan zai zama mene kenan kuntu samahu allazi yasma'u bi sai zama jinsa da yake ji in kaga ya saurara to alheri ne irin shi ne kowa ga yake kowa ga yake zaga yana so ya baggo shi baya so ya ji kasa akwai ƙur'anin Allah akwai ƙur'anin sheda haka malaman suka ce ƙur'anin Allah shi ne wannan ne mai alif lafi zalikar kitabu larai fi hudan da mene ƙur'anin shedan kuma shi ne waƙe waƙe-waƙe da haka da sauransu Allah ya sausaya mana to shi ne kuntu sama hulladi ya sumau wa basara hulladi ya fi sai in zama ganinsa in kaga ya kalla alheri ne kawai ya ce sai zama yadda hular tiyar ya bi shi biya sai zama hannunsa da yake kamu daga ya kai hannu alheri wa rijila hular tiyar shi biya sai zama kafarsa da yake taka gaga ya taka ya je wurin alheri ne ya sa ka ganka kana dan matsan guraren alheri ka dinka daga hannu kana ce ma Allah ka gode fa wani wallahi da kuɗi ba zai iya zama ba ya kama ganin kenan wani kuma zai je maka wata rangini ta ranza ne shi ne kawai yana jiran kaddaran shi ta same shi ko alaman bashi da rabo ne fa gaskiyar magana kenan kuma wasu da suke ruduwa da cewa ai wancan hadisin na arba'una nawai haka abin yake wani hadisi na hudu na abdullahi dan masau din nan inna adaku bi jawab kalku bi batan umu bi 40 yawman bin nutba yawm summa madrin kun badaga summa wala zal summa risal ilay fa yursal fa yuktab arjali wa amali wa sakina wa wallahi allazi la ilaha illa ya'malu bi amalu duka haka abin yake farkon halitta daga mani jini tsoka aka rura mai rai aka rubuta mai dukiyansa arzikinsa abin da zai aikata duniya ranar da zai mutu duka haka annabi ya ce to akwai wanda zai aikin yan wuta sai ya zo gab da tsakanin shi zira'i ne haka sai kuma aikin alheri sai ya rinjaye shi da ya fara na wuta sai kawai koma ya kama aikin aljanna kuma sai ya shiga aljanna haka abin yake amma most of kuma wanda suke samun wannan a cikin al'umma ku ne mafi yawancin suna fara da aiki alkhairi ne su dore da aiki alkhairi su mutu akan aiki alkhairi idan ce kila karuwan shi kun gane magana ma'ana irin wannan yana faruwa ma wasu ɗaiɗaikun mutane ma'ana su fara aikin su mutanen banza dai kawai a farkon system din su kuma da aka zara mushi haka ba dole sai yayi amma kuma wani ba zai ce wai to ai kila an tsara mun wannan ne ba wannan yaudara ce Allah ya samu dace akwai daidaikun wanda kuma za gan su mutanen kirki ne a farkon tafiya amma in tafiyan ta nisa kuma can zai gan sun hankali sun yi haka su kuma zai shiga wutar su ma ba su da yawa amma fa an dan ji an dan gane ai ko to mu koma can sai Allah subhanahu wataala yake cewa wala in sa'alani wallahi in ya roke ni lawudiyan na sai na bashi to irin wannan koda ba ya ce ma shi ya kai wannan matakin tunda ko da suke nada kansu balle asalin mutanen kirki ma ba sa so a gane su fa amma yanzu mutum ne zai rawani kato yana bubudawa kama a zuwa shafi rigan shi shi ma samu mai karama a ta albarkaci ko wane mutum Allah ya samu dace zai maka wayo ne kawai duk abin da ya samu shiga kai ma Allah zaka yi ba dai sallah ne suke yi ba zaka yi ba koma abu da take ba a zakka ne in ka samu abin da zaka yi kawai azumin ramadana ne zaka iya aikin hajji kila malaman da yawa basu ma je ba to amma zai zo kawai yana ta maka wani barazana da waye da waye Allah ya samu dace ula'ika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab sai Allah ya ce wai cikin su da su mabiyan da su awliya'u din an gane maganan waye fi kusanci da Allah shi da wurin Allah ba rijista ake yi ba akai sunan mutum ni yanzu idan ina so zama wali hanyar abu da take kofar kai ma kana so ka zama wali kofar abu da take ba wani barazana ba wani kamun gaba ba a duk ƙarya ne kawai abin da ake so shine farillan nan da aka farlanta ma ka dage kawai dan nafula da ake yi to me wahalar shi guda biyar din ne fa kowanne sai yana da nafula guda hudu kai afuwan tunda kalmar shahada ne ai ko shine na farko sallah akwai nafulolinta mun diyonci ma mun san lokutan ai sannan azaka ma akwai nafula shine sadaka azumin ramadana yana da nafulolin shi shi ma azumi da ake wanda yake ba farilla ba sannan sai yakin haji shi ma kana umara haka ko kuma aikin hajjin da kai na farko shi ne farilla na biyun na fulani irin duk aikin hajji zaka je so tiriliyan da aikin hajji misali duk in kauce na farkon nan na fulani karin neman shiga ne to me halan wannan a cikin yanwa to amma sai ta barazana ana kamun kafa da wani wai shine zai kai ka ga annabi yana cewa ya Fatima bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallili min mali ma shi tilawu da yanki min Allah sha Fatima yar Muhammad sai da kira ta yar Muhammadu da kanki yace ki roke ni abin da kike bukata na rayuwa ina da shi miki amma ba zan iya tsaya miki gaban Allah ba wani yace to ka kore ceto ne da sauransu shi ba ceto wani rankin ne kawai da nake so a girmama wani kawai ka fa cancanci a kai ka aljanna sai ya ce wani ya kai ka kun gane magana misali in ka dauki maganin ceto na mutane ai bagara ma da alimrana suna ceto kuma ina san kayan da ba mutane ne ba ko a ba kuma aljanu ne ba su ba mala'iku bane ya ko in mu aqida to da sunna wa jama'a ne sai mu ce maganan Allah ne haka ne ko su kuma aqidan sun ce halittan Allah ne wa alif lam zalikal kitabu la raiba fi halittan Allah ne ji su ba amma mu kuma abin da muka tabbatar daga sunnan manzo sallama shine alqur'ani maganan Allah ne an gane magana su kuma sun ce halittan Allah so ba muna abin nan bane amma dai kuskure ne a ce halittan Allah ne dan annabi ya mutu ga ya koma ga Allah akan maganan Allah ne ba halittan Allah ba alqur'ani to amma wannan wata magana ce ta daban can gefe guda so kaga in ka ce dole sai dan adam ne zai yi ceton to bakara da ali imran annabi ya ce za zo kaman gajimare za su ceci wanda suke karanta su kaga ba annabi ne ya cece su ba haka ne ko ba mala'iku ne suka cece su ba ba auliya'u ne suka cece su ba me ya cece su qur'ani qur'anin ma ga surori guda biyu da aka yi magana ko shine fadin shi da yace hujjatan laka aw alayka qur'ani hujja ne da zai zama sanadin aljannan ka ko kuma ya zama hujja a kanka ya kai ka wuta Allah ya sa mu dace da haka duk wani kama kaba ni ina ganin ni a wuri na in ma da wanda zan kama kafa da shi shine wanda aka ce mishi biyayyar kai tsaye an gane shi aiko wanda yake da certificate daga mai duka man yuti'ir rasula faqad ata Allah in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yubikum Allah wa yaghfir lakum man yuti'ir rasula faqad ata Allah an gane kul ati'u Allah wa ati'u rasul fa in tawallu fa inna Allah la yuhibbul kafirin kul ati'u Allah wa ati'u rasula wa hadaru an gane maganan kuwa قل اطيعوا الله واطيعوا فإن ما عليه فإنما همل أما إليه ما همل وعليكم ما هملتم إن تضيئوه تهتدوا نور kenan wannan wancan na Ali Imran an gane maganar kuwa wacce kuma cikin suratul nisa'i mai yutayir rasula to mu shayi shine idan da wanda zan muwa mun kafa to sayyidul wujud ai yayi ke ni ko to duk wani wanda zaka kama rayuwar shi buge-buge ne wanda zaka samu naki garanti Qur'ani ya tabbatar kuma an bi an yi documenting din rayuwar shi ai annabi shi ne ƙarshe ai ba haka ba ne to in ka kama shi ka rufe ido ba ya zama shi ne jagoranka ba wallahi za ka shiga aljanna amma duk wanda ka kama wanda ba shi ba kawai lalibe ne cikin duhu ba ma cikin haske ba Allah ya samu zace so shi girmama malami daban kauce ma hanya kuma daban fa an dan gane maganin kuwa duk malami na Allah yakan ce ka bi Allah ne ba zo ka bi ni ba malamin Allah ba saboda shi ma yana so ya samu shiga ne wurin Allah na yadda dai zai karantar da ka yadda ake samun shiga amma wai zo kai ka kama ka yi biyayya sai in kai ka sai ka kai na idan da ana kama kafa a yi biyayya a kai mutum abu dalib da yana yana da yana aljanna alaji tunda dai kai ka san wahalan da ya ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani shi bai irin shi ba don kuwa cikin ɗaliban annabi salama wanda suka yi wahala da annaba a farkon tafiya ne sai dai koyi bisa abubakar amma dai bayan baya bayan nan ba mutum ta yana shekara takwas kake kula da shi ya taka arba'in ya ce shi annabi ne ka ci gaba da ɗaukar ɗawainiya aka kai ruwa rana aka kore ku a gari aka koma gefen gari kuka ci ganye shekara uku kusan ba ɗan watanni ne kuka ƙi ba da shi aka rasa yadda za a yi a yi maka barazana da rayuwa a yi wa duk ba abin da ba yi musu ba amma ya kiba da shi kaga wannan ayi mabi ne an gano magana amma ga annabi kalmar shahada yayi yayi ya fada bai fade ta ba yace yana dinin ya da kakanni abinda annabi ya iya kawai shine roƙon miki Allah gafara da gaba ya ma Allah ya ce a daina to sai ka dan kwatanta wancan da wannan sannan kuma idan ka ce wani misali dangantakan ka na cikin wani mutumin kirki ne zai kai ka ai a ƙur'ani cikin suratu hudu Allah ya tabbatar da annabi nuhu ya ji ciwo da zafin halaka ɗan shi da aka yi amma kuma Allah ya fasa ƙarshe kawai iyaka da ya ce mishi kai ka haife shi amma ba ɗanka ba ne ina wa amal na gairu salih fala ta salima na isa laka bi cikin suratu hudu ya ce a ɗa ɗanka ne kai ka haife shi amma tun da baya aikin da kai kake kai baya tare da kai to kaga kusanci bai mishi mene ba bai mishi rana ba da haka duk wanda za ka kama kafa da shi kawai kai ne za ka yi aikin ba kai ne za ka yi aikin wai miji ya shiga aljanna wasu na rudan wasu wai matan ma za ta shiga aljanna in ka ga miji ya shiga aljanna mata ta shiga aljanna kowa ya abin da ya kamata ne kawai amma idan mijin ya yi abin da ya dace matan ba ta yi ba wuta za ta shi ya wuce ya kama ganin kenan daga asiya tana aljanna fir'auna yana ida ga annabi nuhu yana aljanna matan yi tana yana annabi lutu alaihi salam yana cikin aljanna matan yi tana yana to sai gonan kuma sai a ce ga annabi nuhu alaihi salam yana aljanna dan shi ma kana kuma yana wuta to me kuma wala taziru waziratu wata rai mai kayan zini ba za ta dauki na wata ba duk wanda ya ce maka ka zo ba komai da yanda zai wallahi wannan fikira ce ta kafarai ma'ana tunani ne kawai irin na kafarai su ne suka zo su yaudari sahabbai Allah ya ba mu labari wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu tabi'u sabilana wallahi min khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayakum innahum lakazibun allati wala yamiluna atqalam wa atqalam ma azkari wa tusali yawm alqiyamati amma kanu yaftarun laqad arsalna nuha ila qawmi fa labisa fihim alf sanati illa 50 ama fa akhadhahum tufan wa hum zalimun suratul ankabut a shafi na biyu wasu kafirai suka ce mu ne ba komai ku zo ku yi kafirci mun je kiyama za mu haɗa zanubin namu da naku mu haɗa kaga wannan yaudara ce ai to haka ma za ka samu wasu wasu na cewa ba komai ka zo ka bi ni kuma me kake za a san yadda za a yi ko ba haka suke cewa ba to wancan fikiran daga can suka same ta cewa ka zo ka bi ni idan mun je can akwai yadda za a yi wala ba yadda za a yi ka zo ka bi Allah an gane magana shi malami kawai na ke karantar da kai daga wannan karka yadda da duk wani dubara da zai maka in ya kawo wani abin nan baka gane baka ce washi wannan a cikin alkur'ani yake wallahi ba renin wayo ne ba ba wannan bane saboda idan ya ja ka yi haka da kai maganan kenan ga ayan nan mun karanta za mu zo karin bayanin ta nai ta kabo habarun rubanahum arbaban min dunillahi wa sayyabun maryam wa amru lillahi abudullahi wa la ilaha illa huwa shi suratul tauba kenan yau za mu zo kan shi insha Allah to amma dai muna maganar ulaiikal ladina yaduna yabtaguna ila rabbihim min wadanda suke kira wanda ba Allah ba ku gane fikihun dake cikin wannan duk wanda ka kira wanda ba Allah ba shi ma yana neman shiga ne kaga ai ba tsaya ana kira ma suna annabi manzo malaika waye waye ba in jibril alaihi salam yana neman shiga ne to waye kuma walle wanda kawai shi ma bai san matsayin shi ba ko ba su ne galibi auliyawan ba in ya ce maka shi ya je ya yi mabarki ya shiga aljanna ya mabarki ya ga annabi waye waye duk wannan to ganin annabi shi ne zai kai shiga aljanna ga abdullahi dan ubayi dan salul ya ga annabi ya bi bayan sallan shi yayi sallah ya bi ni ba san ya ka sallan ba shekara da shekaru yana bin annabi sallah kuma ma yana yana wa ko ni gatan da ya mu yan shi na cikin shi wanda bai mu wannan ba in gani ne wannan gani fisikar ka kalli mutum wai shine wai zai ka shiga yana aljanna ga abdullahi dan ubayi dan salul duk abin da ya mu yan shi na cikin shi wallahi sai da ya maga wannan zainabul kubra dai ta mutu ya bada mayafin shi a libe ta shine likafanin Allah ya ji kan yan uwanmu da Allah ya muwa cika a kwanan nan da sauran wanda suka riga mutun da dadewa ya bada mayafin shi to shi ma dai ubu shugaban munafikai an bada annabi ya bada mayafi an fito da gawa bayan mata wanka ya mace ta sallah yan shi kenan zainabul kubra babban yan shi a mata kuma shi ma Abdullahi dan Ubay dan Sulaiman zo da gawa kuma annabi ya mishi menene ya je kan kabarinta ya mata addu'a kuma ya je kan kabarin shi ya mishi addu'a idan Allah idan da wanda zai ci albarka cewa ya kamata ya ci na'am wani zai ce to ashi wancan munafiki ne ya cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa yanzu ba ganin galibi malaman ba su fita daga wannan alamun munafikan ba mafi yawanci in zai magana ƙarya in za mu faɗi gaskiya mu faɗe ta fa da na izalan da na ɗarikan izalan da na gabashin da na tsakiyar na arewacin da wane ne malami ne kawai tsaye yanko ƙarya kuma ko kunya baya ji ya fa ce kaza ne kwanakin baya kuma yanzu ya sake cewa kaza kuma ba aya ba hadisi ko ya manta ne ma wallahu ala in kuma an ba shi amana ya mene idan an yi alkawari da shi ya mene ya saba Allah ya sa mu dace faɗan kuma suna yi wani lokacin ba sa rabu ma ta malaman ba Allah ya samu dace mushahidi shine wanda yake da wannan sifar kuma ya zama wali to je kai ya zama wali tunda ya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi shi kuma annabi ba tunda ya bar duniya kamar sun jawo son fa tun ranar da ya bar duniya aka rufe gawan shi ba fa ranar da ya taba fitowa fili wannan wani ya ga wani babu a mafarki ne annabi ya ce wanda ya gani kuma ni ya gani shi dan baya kama da ni to tambayan shi ne wanda yake ce ma ya ganshi ya san kamannin da gila ya karanta irin Shama'il Muhammadiyya da ire-iren waɗannan littattafan da suke magana akan sufan annabi na halitta da ɗabi'a da halaye da abin da annabi yake so a rayuwa na, wanda yake ba dole sai ka yi biyayya akan wannan ba a kusa akwai sunna halitta akwai kuma sunna wanda yake diniya mana asalin halittar annabi muhammadu sallallahu alaihi yana son kala kaza to idan kai baka so wannan abun ba ba fa zunubi kamar yana son cinyan gaba na akuya sai zama kai kowane nama haka baka ci kake kuma ba ma shine a gaban ka ba ba mana ba cinyan gaba shine naman da ka fi so ba rayuwa ba kai laifi ba kun gane magana mana akwai sunna wanda yake ɗabi'a ne na halitta akwai mana guri yana urfu yana tasiri to dai mushahid din shine tun da ya bar duniya je kama wanda yake maka magana da zaka tambaye shi zai siffanta ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama tunda Anas ya ruwaito shi fitika har furfuran sai da suka girga yana cikin motsa ta Imam Malik tunda yana gidan yau da kullum wata annabi zai tsire wa rawani da sauransu tunda yana cikin gidan shekara goma yana kirgawa yake har annabi ya bar duniya tsakanin na gemun da na kan gaba daya ya kirga ba su wuce 18 ba su yi 20 ba farin furfura yana shekara 63 a duniya to in ba kamar irin sa'anas da yake yara ne kanana ba su manyan sabai suna jin nauyin su hada ido da manzo Allah salama irin har su iya kirga maka an gane magana tunda furfura ai za su yi halan kirga an ba wanda ya kalla sosai ya cika kallon ka ba sannan sai kuma mata daga cikin su kai wata goggo ina ganin bangaren Khadija ne Allah ya kara mata yadda ita ma ta ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam a halittar shi da hancin shi da idon shi amma irin sa rubun da tun daga shekara ta biyar zuwa cikin ta gida ya musulunta ba fa ta hijira ba ta musulunta annabta ka gana maganan goman can ga shekara kusan bakwai anan ko takwas kenan ko tun da sha uku ya ana to in ka hada da wancan kusan shekara goma sha bakwai amma ya ce wallahi ba zai iya siffanta maka siffan annabi muhammadu ba sallallahu alaihi ina tunanin dai inda namiji ne ya shekara goma sha bakwai gurin da suke auren wuri suna iya mushi aure ba haka ne ko to ya kai wannan shekara a cikin ranar da wani aka haife shi har ranar da ya ka aka mushi aure yana irin auren wurin nan na gata da ake cemuwa amma yana tare da manzon sallama amma ba zai iya faɗan sifan huskan ba da saboda shi baya iya cika ido ya kalli manzo Allah ya sa hada ido irin wannan tare da shi ma annabi kuma yana da kunya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to mu koma ta to koda ya san siffar ba muna maganan wani zai ce cikin malamai zaka samu ya ya san siffar na salama ba zai karanta ma da kwallin idan da farin fari ne bakin baki ne ya fada ma gashin yana da kan gadon bayansa ya fada ma zai yi waige waigen shi yake gaba daya yanayin yatsunsa yanayin farin farin ne sal duka zai karanta ma shi da hancin da goshin nashi babban goshi da sauran duk zai karanta ma shi shi ba dogotan ba ba gajere ba, amma ya fi kusa da dogaye in ya zauna ciki ya tsaya cikin dogaye zaka ya fi kusanci da su amma suna dan kera shi in yana cikin duk gajeru kuma ya fi tsayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to duk ya gama karanta maka kaga wanda ya ba irin wannan bayanin da ƙarin bayanai ma an gane magana ka san ya san wanda ya ce ya gani ya san wanda ya ce ya ce mene ya gani to mu ɗauka ya gan shi ɗin aina a mafarki amma ba zahiri ba duk wanda ya ce ma ya ga annabi bayan mutuwar shi a zahiri gaskiya gariya yake ya kama ganin kenan ko da gemun shi yana jan kasa kuma ko da rawanin shi ya kai nan da baka ya kama ganin kenan ya ƙarya kawai yake yi tun ranar da ya mutu bai sake dawowa duniya wannan da ya rayu haka ya ga mutu amma a mafarki annabi muhammad sallallahu alaihi duk koma me za su faɗa su faɗa cewa wani ya mutu annabi isa ya rayar waye wa ji su faɗa amma annabi sallama tun ranar da suka rufe shi gawan kenan ko bai sake fitowa ya fito ya zo ya ga wani ko ya magana da wani ko ya ba wani sako ko ya bai sake ba mafi karancin wanda suke karyan wanda galibi nasu tafi a kama shine suke ma sun ya mafarki sun ga annaba mafarki ya tabbatar da ana iya ganin shi a mafarki to amma duk wanda ya ce maka kuma ko da a mafarki ne ya ga annabi ya bashi wani sako na wani abu da za a samu lada ko ko shi ma kuma wannan ƙarya yake yi gaskiya ya kawo maganan kenan saboda shi ba zai ba annaba ƙarya kuma ka ji nauyin shi ba shi Allah ya sa mu dace ba wai bayani lokaci a ce wai misalai da sauransu ba an sha ana bugawa ba bukatan a sake maimaitawa duk wanda ka kama wanda ba Allah ba shi dama Allah shine in gabata mai garanti ai ko Allah yake yabtaguna ila rabbihimul wasila duk suna neman shiga ne gurin Allah sai Allah yake mamaki to da kai da ka kama shi da shi da shi wanda kake jin ka rike zai kai ka wurin Allah duka kuna neman shiga wurin Allah to ya zaka ya kama shi na'am warwa wani zaka ji a cikin wasu bangarori wai zaka ji wani mutum yana cewa wai zai yi ceto shi ba ceton ba sai wanda fa aka yadda ya ceta ba yanzu misali kamar bara dan dawo da ku yanzu misali ni ni aka bani personal aka ce in ceci wanda na ga dama a ga daga cikin dangi na zai ta kwasa ko na'am to ai sai wanda aka yarda kuma ce ta kunnan gane magana kaga kenan kawai wani a misali kamar mutum ne ya laifi an kai shi irin police station din nan sai aka ce an je berin shi sai aka ce wani bayan an yi clearance din komai da komai sai a ce ka je ka ce mai ya fito an gama zai dan dade yana ganin ka da wannan cewa kai ne kai ne ka fitar da shi an gane magana irinsu ne fa shi ne ceto dama shi ne beli ai an gane magana amma wanda ya cancanci wuta kaga anis salama ya dawo da shi to ya aikata masu ne sabon allah madaukakin sarki an gane magana dama ko an kashe can wuta kenan go zai fito sai dai a ce kawai za a je a dan gyaggyara mai kamar yadda gana duniya na dan kai mutum a dan gyara mai hali ko da nan prison din ba gurin gyaran hali ba ne ba ta hali kawai suke a can gaskiya Allah ya samu dace to shine ka kama annabi Muhammad sallama kawai ka saki kowa wai zai dauke ka zai ma ceto zai yi waye shi fa ceton annabi shine karshen ceto ko sai an bashi dama ya je shi ma wanda ake so ya ceta ne tunda akan faɗa mishi alamu wanda da yake da imani ko kwayan zara ne annabi zai ga alamun shi a goshi shi to kaga kenan da zai ga wani banda bai da wannan alaman ya fitar da shi kuma ba zai fita kenan kaga kenan ba a zaɓin kanshi ne zai fitar da wanda shi ya so ya ga dama ya mene ba an gane maganin kuwa man zallabi ya so indahu an gane maganin kuwa illa liman irtada sai ga wanda a yadda a ceta ma fa shi ma wa ma wa mutum da zai baka certificate daga nan zuwa nan wai duna yafe muku wai ya yafe musu kuma su kuma sun yadda wai ya yafe musu fa eh wai ya yafe musu to shi ma ya yafe musu ne eh olefin da suka miji tsakanin shi da su to a shi ranar ya zo ai ranar ya zo shi laifin ya shiga tsakani shi yana nufin wanda suka yi ma mai duka ne yayi ka gane maganin kuwa saboda suna shiga a wajen yana ku rika lura da irin waɗannan abubuwan akwai tuka da warwara fa in dai annabi zai zo wucewa makabarta ce da wancan da wancan suna cin wuta kaga da annabi zai ce kawai Allah na yafe musu kawai shikenan ba shikenan ba wannan hadisin na umdatul akam kun tuna jaye ko na cikin bukari da muslim yace da wannan kamar na sahabi na da na wancan su suna ci da wuta kuma laifin ma karamin laifi na wani dora yace babba ne yace da yace yana daukan magana ne annabi manci yake ai kaga ba shirka bane ba kafirci bane haka ne go da sai ce to Allah na yafe musu kawai shikenan azaban an daina ɗayan kuma shi ya fitsari ne yana ɗan bari yana tattatsi kuma baya kulawa da tsarkaka da gawar shi ne ba zai mishi ba amma kuma ana mene ya kada ya je dai kawai ya dasa wannan ganyen dabino din ya ce idan kun zo wucewa kuka gan su ba su mutu ba to ana sauƙaƙa musu azaba in kuma ga sun mutu shikenan kawai ana ci gaba da abin da ake yi ko ba abin da ya canza kun dan gane maganan kuwa so duka irin wannan alfarman da zaka ji wani ya ce ya mu wani da wani ai duk annabi yadda zai yi kai ko sallan da ya mishi gaban munafikai akwai abin da yake tsaron wasu za su dawo tafiyan kuma wasu sun dawo kaga da zai ce ma Allah komai akai na yafi ba shikenan ba amma me Allah ya ce innal munafiqina fi tarkil asfali minan kuma Abdullahi dan Ubayna sallu yana ciki yakin kuma yana sa can kasa ana an san shi duk wanda zai ke kai kai shi yasa Imamul Katani sama da shekara 1000 yace kai wa mata umirta bi butatin aw azillatin latin fa'udu bi dinika akil bil buldani ya ce duk lokacin da wani yana so ya jaka zuwa ga bidiya ko kafirci kawai in bayan da ka iya garin ya garin ba zai zaune ba sai da wannan system nan ya ce ka koma ko nisan duniya can karshen duniya za ka yadda dai za ka gudu da imanin ka wallahi ka yi amma duk wanda zai ce maka wai wani ka zo ba komai wallahi da komai ai ko ba wasu ne ka ji an ce ba na'am wani ka yi hakuri ce a ba komai akwai komai ba Allah ya sa mu dace duk wanda zai ce maka kawai kare kare maka waye wallahi kawai kai da gaske ka bai Allah kawai kuma ni ina ga to me ma wallahi mu bin Allah to ma'ana misali sai na kama kafa da wani to shi asuwa ne yayi aiki ne ya samu shiga yi to ni an hana ni na'am ilimi ne ya samu ni ma zan yi ni ma a samu shine shine shine kai shi wannan matsayi ko ba wanda aka rufe mu kofa hasali ma annin salama ya ta kwalaitar da sabai kuma har gobe aka abin su kenan kuma ilimi ba dole sai ka tara mai yawo ba tarin ilimi daban kuma aiki da karatu daban ba wani zaka yana da ilimin malam buna buna aka amma kuma ba biyayya babun Allah to kuma wannan tarin ilimin ba zai sa ya zama ya kusanci Allah ba fa shi kuma wancan yana da ilimin kaɗa amma kuma yana bin Allah kuma sai samu shiga ma'ana ɗalibin ya fi mene an gane maganin kuwa shi sa shi Allah a wurin shi ba wai rawani ne ko wani abin nan ba Allah ya sa mu dace wa qawluhu da fadin Allah madaukakin sarki da yace wa iz kana ibrahimu tun lokacin da annabi ibrahim yace li abihi wa babansa azara kenan wanda yace maka ba azara bane kawai magana ne kaza ko wanda suke cewa ai ba baban shi bane ai babban shi ne kanin baba ne waye waye dalilin su kuwa saboda suna so su zagi ahlus sunna akan baban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wai wanda aka bashi ratayen zumu shine mai laifin koko wanda ya kaba zumun na'am ina ce zai da aka kabo zumun sannan aka bashi ya rataya ko to amma annabi yayi kaza sai sahabbai suka ruwaito mana sai muka ce annabi yayi kaza kuma dai sai ya zage mu kun gane magana wannan da zaka sun ce yayin an sun ce yayin annabi yana wuta ƙarya ba suke yi ba me kake nufi da ƙarya suke yi shine an ruwaito ne sai ahlus sunna sai suka ce annabi ya ce kuma su ma sun san hadisin ka gane inda yake kuwa ba ku gane ba idan ka ce ni na ce to kamun ƙarya yanzu ba aya muka karanta ba wa iz kana ibrahimu li abihi ko tunan lokacin da annabi ibrahim ya ce ma baban shi sai kace kace wai malam bukari ya ce baban annabi ibrahim yana wuta yanzu don allah ni ne na faɗa to irin wannan ne fa shi ma suke jifa mu da shi ba an ruwaito hadisi ne ingantacce akan wannan sai sa'alin sunna suka tabbatar shikenan yanzu ce iya wannan musu lauta kai shi kuma yana can kyalatsinannu to kaga idan maganar ba za ta za a dan jata sosai da wanda bai tsine ma tunda ashe da aka ruwaito wanda ya ruwaitan ai shi ne ke da laifin ke da aiko me ya laifin wanda ya karanta ba yanzu kitabu ta yin a gaban mu ba wanda ya rubuta amma da laifin shi ne mai laifin aiko muna mu karanta ne balle kuma alheri ne ya rubuta an gane magana yasa duk irin wannan wanda zaka ji ana cewa an yin zalan nan yan wane ne galibi in ku je ku za ku tattauna da mai wannan matsala din a zauna a fahimci juna banda zage-zage ka gane banda san rai kasa koyi san rai shi da san rai ya samu mutum ko duk maganar da zaka yi wallahi kallon kai ke shi wannan nan nan nashi ba abu da zai canza shi to a ce ya cire wannan san rai kenan ya cire hasada ya cire ya cire ya cire yanzu yana so ya fahimci gaskiya ne an ce yayin izala kun ce Allah yana sama yana sakkowa karshen dare kun mushi guri ya ce eh gaskiya ne haka ne to ya abun yake ne yanzu yana so ya san mene sai mu ce abu hurairu ne Allah ya kara masa yadda sahabin annabi muhammadu hadisi ingantacce kamar rana da azhar ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi ai na san zai taya ka salati ko ko da yake mu makiyan manzo ne ai amma dai muka mai salati ai sallallahu yanzu dai ni wazan ya ga salatin da ne ba zamana nan to amma dai muna kin annabi kuma Allah ya sa mu dace abu wurare ne Allah ya kara masa yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce idan kashi ɗaya cikin uku na ƙarshen ya zo sai Allah ya sauko sama ta ɗaya sai ce ina mai bukata to kaga yanzu wannan yana son ya gane ni ko yanzu kaga a maganan ba na ɗan izala a ciki ko akwai abu wurare ne da ya rubuto ma da mai laifin shi ne ko shi kuma ya ce mai gidan shi ne na gaban goshin Allah ko ya ce to kenan yana so ya karyata zai fita fita ne wajen wannan dai da ya ce ba a san shi dadda to kuma ya karyata annabi ya san ya fita daga daira ta yi salama to sai ce yin izala sun ji kaji yadda yake abin da yake faruwa ko Allah subhanahu wataala ya ce wakalatu da yahudu yadullahi magalula gullat aidi malu inu bi makalu bal yadahu mamsukata ne yufiku kai fa yahudawa sun ce hannun Allah ma dungula take baya saki sun yi sun yi ba arzikin babu kasan bai hude tsinan ne sai Allah ya ce a ya dawo mu ciyar da yan Allah sun fuda suke yana ciyar da su ga wanda ya ga dama annabi salama ya tabbatar da hannun Allah duka dama ne sai ya ce ai sun ce Allah yana da hannu ai sun kamanta shi da mutum na annabin ne fa muka maimaita kaɗan gane maganan kuwa Allah subhanahu wataala ya ce laysa kamithlihi shay'un huwa samiul basir Allah ba abin da ya kama da shi mai ji ne mai gari suka ce ai an siffata shi da mutum ai yan izala kenan aya hadisi aya hadisi kaga kenan idan aka jata za ta kai ga Allah ake kareta ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma shi yana so ya zagi wannan ne bai an kare ba kuma sai ya zagi wane can tunda duk wanda ka ce an ce Allah yana kowa an mushi guri to kamar yana tambayan annabi ne to yanzu kai annabi kama Allah guri ba zai iya faɗan wannan ba yana sani ai go saboda tsaurin gidan shi bai kai ba to amma dan sakon sai ya zage shi kawai Allah ya samu dace da irin waɗannan misalan na ce duka-duka duk galibi a ƙidan alisunna wal jama'a in za ku zauna za ka ranta maka Allah ya ce ne annabi ya ce akan wannan ne suke gina suna su to su kuma wanda suka kawo su ka'idoji to idan suka kawo ka'ida din wani lokacin sai ta ci karo da ayan qur'ani to sai su kokari sai su markaɗa ta kaji inda suke samun matsala kamar yanzu an ce Allah subhanahu wataala ya daidaita a sama da ko rama ya shi tawa ko to su sun ce na ko ina ne to haka aqidar su take to idan suka zo kuma wancan gurin za su fasara shi da normal fasara wannan to za su fada kuma bangaren aqidar su kaga bambancin mu da su mu kuma mun gina ne akan me Allah ya ce sai mu ce to me annabi ya ce sai mu ce mene mu ba mu da namu su kuma suna da nasu wasu taraku to tarakun wani lokacin sai ya ci karo da na Allah to me ci karo na Allah sai kuma Allah kwaskwari ma kaje yanda yake faruwa kun dan gane maganin kuwa shi sa mu ba mu da wani aqida namu kawai Allah ya ce annabi ya ce kawai كل الكلام سوى القرآن مشكلة وإلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسوسة الشياطين سيما تاشا قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون كجد أكي برنتا دقا دوان دبا الله با تسيكين إن شاء الله abin da ake ce ma albara walwala ko alwala walbara duka kowace ka kira shi yayi shine akan me ake son wanda za a so akan me ake barambara da duk wanda za a yi barambara ma'ana ba ta haɗa ku ba sai addini shi in yamuri ne kai kuma ba wushi sai ka ji kana son shi saboda addini kaka son shi don wane kaninka ne ya saki layi sai ka watsar da shi kana kin shi saboda ya saki mene duk da akwai dangantaka na yana na jini to irin shi ne annabi ibrahim mai kuma irin shi ne allah ya ba ma su abin da annabi ibrahim ya yi da mutanensa sati mai zuwa sai mu tashi akan wa iskar ibrahim li abihi wa qaumi innani bara'un da kuma wancan ayan malam da bai kawo ta ba amma insha Allah za mu kawo ta wancan insha Allah mu ta hana din nan kada kana lakum fi uswatun hasanatun fi ibrahim wallazi iz qalu lakum inna bara'u Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la to Allah ya sa eh sallallahu alaihi wasallam na'am eh eh eh gaskiya ne gaskiya ne shi yasa ai ya bada hayar da man bawa yana so a cece shi ma kawai ga yanda zai yace an gama kiran sallah bayan ka bula gani kai mun salati kawai ceto na zai hau kanka kaga ma ya faɗa wa mutum as aikin da zai rayu ko sannan kuma kana so ganka very close to him a kiyama ba wai jajjen riga ake yi na kaga riga cewa ya kawai aqrabukum ilayya manzilan yawmal qiyamah aktharukum alayya salata wanda ya fi ku kusa da ni a kiyama idan an zo tawa ga shi ne wanda ya fi mun salati kaga da irin waɗannan shi annabi yana yin ta a buɗe ne ofin kaga ai ce zo ka binu waye kun gara magana zo yi mun hidimar shekara goma sannan fara maka ce kawai in kana so gan kusa da dinin waɗanda abuwa da aka ibada ce kawai mutum zai yi kawai sai ya samu shiga sai annabi ya ya abin nan ba ka ba mu daban ai sahabbai daban mu ba mu gan shi ba amma kuma har ya yaba mana ma wani hadisi na'am yawwa shine yasa tun daga bakara zuwa nasi daga da Allah ya ce wallazi na amanu wa amilus salihati suka yi imani sai suka yi aiki mene ya kan maganin kenan mutum ya ce wa ya dogara shi yana cikin wani system wala ƙarya yake su ba na kallon magamdi to sallallahu alaihi wasallam zarra kenan ba haka ne mana a ai ba gyara ba iyaka abin da annabi zai iya yi kenan shi yasa ka Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka